أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وقائدنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa a gare shi wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken wato haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshin da ake ganin kamar a zahiri sun ci karo da juna wannan shine darasin mu wato na 97 kenan muna tafiya da littattafai guda biyu kamar yadda ƴan uwa suka sani littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu kuma as'ilatu al-qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi kamar yadda muka sani kuma muna bin jerin ayoyin al-qur'ani ne kenan kowane daga cikin wadannan littattafan muka ga shine ayar da ya kawo mas'ala a karkashin ta ita ce take bin jerin ayoyin al-qur'ani sai mu fara da ita to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to yanzu mas'alar da zamu tashi akan ta karkashin aya ne ta wato biyar kenan a cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab a mas'ala ta wato 84 a cikin suratu bara'a malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa idan salakhal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka shudi asalin in salakha shine kamar abu ya fita daga cikin wato fatarsa wato da aka samu salkh shine wato kamar a ce an fede abu to amma na ana nufin kamar idan suka wuce suka shuɗe watanni masu alfarma waɗanda su ne wato zulqa'da da zulhijja da kuma zulqa'da ba a cewa zulqa'da waɗansu na cewa zulqa'da zulqa'da da zulhijja da kuma muharram sai kuma rajab mudar rajab waɗannan guda watanni guda hudu su ne ashurul hurum ramadana bai daga cikin ashurul hurum kamar yadda waɗansu suka sa tsammanin ba a yaƙi a cikinsa mala yace to Allah yace fa idan salahal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka shude faqtulul mushrikina ko yaqi mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda kuka hadu da su to malam yace i'lam ka sani awwalan farko anna al murada bi hadhihi al ashhurul hurum abinda ake nufi da ashhurul hurum watanni na masu alfarma ashhurul muhla watanni na saurarawa al mansusu alaiha bi qawlihi waɗanda Allah ya faɗe su fasihu fil ardi arba'ata ashhurin ku yi tafiya a cikin watanni wato fil ardi a cikin ƙasa fasihu daga saha yasihu ne kuma ana cewa sara yasiru yayi tafiya an gane ko kuma ana cewa sala yasiru ga ruwa wato yana gudana to dan haka dai fasihu fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa ya kuka fil rai arba'ata ashhurin wata hudu lokacin da anka ba su dama kenan waɗanda anka kulla alƙawari da su gaba ɗaya anka ce to yanzu wata hudu aka ba su suratul tauba aya ta biyu malam yace la ash, lal ashhurul hurum ba watanni guda masu alfarma ba allati zulqa'da wadda zulqa'da yana ciki wa zulhijja da zulhijja wal muharram da muharram wa rajab da rajab an gane ko kinan ba su ake nufi ba ala sahih akan zance wanda yake ingantacce wa huwa qaul ibn abbas shine wato bayani na ibn abbas fi riwayatil aufi anhu ga riwayat da aufi yayi gare shi وبه قال مجاهد كما مجاهد يا فدي wannan wa amr ibn shu'aib da amr ibn shu'aib wa muhammad bin ishaq da muhammad dan ishaq wa qatada da imam qatada wa suddi da suddi imam suddi wa abdurrahman bin zaid bin aslam da abdurrahman dan zaid dan aslam واستظهر هذا القول ابن كثير ابن كثير يا kamar rinjaye da wannan magana ya dauke ta ita ce mafi karfi lidilalati siyaqil qur'ani alai saboda siyaqin qur'ani yana nuna su ake nufi wali aqwali هؤلاء العلماء خلافا ولأقوال هؤلاء العلماء maganganun waɗannan malamai khilafan suna da saɓani libni jarir da ibnu jarir kenan ibnu jarir ya saba ma abin da sun ka tafi akan shi ina fata an fahimta kawo to me yasa an ka kira su hurum kuma ba waɗancan ake nufi ba a ana nufin suna da alfarma ta shari'a wanda shari'a ta ba su wannan alfarma ka ayyaki da su ina fata an fahimta ba waccan alfarma ba ta tun waɗancan watanni waɗanda su hana yaƙi cikin su kafin ma wannan yanayin kenan waɗannan alfarma ce ta musamman ta musamman aka ba su kafin wata hudu tun da Allah ne ya saukar da wannan aya fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alaihi malam yace to akan wannan ra'ayi fal ayatu tadullu bi umumiha wannan aya tana nunawa da umuminta gamewar ma'anarta da fadin ma'anarta ala qitalil kuffari za a iya yakar kafirai fil ashhurul hurum a cikin watanni masu alfarma al ma'rufati waɗanda aka sani ba'dan qida'i ba'dan qida'i ashhuril imhari al arba'a bayan watanni na saurara makafirai ba za a yi kisu ba sun kare tunda da ja kamar matsayin an ba su ne wata hudu suka suka yi saura kenan yanzu bayan waɗannan watanni hudu shi kenan an dawo waɗancan watanni watanni masu alfarma ma su kansu yanzu sun shiga ciki malam yace to waqad ja'at ayatun ukhra aya ta zo ta dullu ala adam alqital fiha wadda take nuna ba a yaki a cikin su waɗancan watanni guda hudu wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahra 12 shahra ba ashira bane wato shinun tana da fatha masu karatun alkur'ani ai hattara wato adadin watanni a wajen Allah ithna ashara shahra wata goma sha biyu ne sabarin wasu akidu zaka iske wata goma ne shekara wasu kuma wata tara ne zaka gani da sauransu dai abin da ya kama da haka to fi kitabillahi a cikin littafin Allah ko kace alqur'ani ko kace alqur'ani ko kace kuma cikin lauhil mahfuz daddai babu matsala domin abin shi kace qur'ani daga cikin lauhil mahfuz aka kawo shi bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz yawma khalaqa as-samawati wal ard ranar da Allah ya halicci sammai da kasai minha daga cikin ma'ana tun ranar da Allah ya halicci sammai da kasai minha daga cikin waɗannan watanni arba'atun akwai watanni guda hudu hurumin masu wato harama masu alfarma ba za a yi yaƙi daga cikinsu ba an gane ko asalin alfarma in an ce wane yana cikin ahrama sai ka yi hattara a larabci an ce ahrama ana nufin ya sa harami in an ka ce ahrama wani lokaci ana nufin ya shiga cikin watanni masu alharma in an ka ce ahrama wani lokaci ana nufin ya shiga cikin harami wuri wanda yake wato ba a yaƙi a cikinsa don haka sai an yi hattara zalika dinul qayyim Allah ce wannan shine addini wanda yake miƙaƙƙen addini wanda yake wanda yake akan daidai fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku a cikin su fihin da waɗansu malamai sun kace to nan yana komawa ne zuwa ga watanni arba'atun kidan an hana ai zalunci a cikin su wasu malamai suka ce a fihin ne yana komawa zuwa ga watanni goma sha biyu domin babu wani wata wanda Allah ya halatta maka kai zalunci ka zalunci kanka ko ka zalunci wani to duk dai yadda aka tafi in ma an ce fihin na watanni hudu saboda cikin su zunubin yana da girma in kenan waɗancan kuma su ma an hana zalunci ayu da dama sun nuna ba a yin zalunci a kowane lokaci in kuma mun ce fihin na watanni guda goma sha biyu ne to kun babu matsala dama zalunci dai an hana shi a kowane lokaci aya ta 36 a cikin suratul tauba abinda malin ya kawo kenan malin yace to wal jawabu amsa anna tahrim al ashhur al hurum haramta watanni masu alfarma mansukhun an shafe shi bi umumi ayati saifi da ayoyi waɗanda suka zo na na nuna aje a yaƙi waɗanda sun haɗe hukunci gaba ɗaya malin yace wannan wa man yaqulu bi adamin naskhi wanda yake cewa ba a shafe ba na waɗannan watannin guda hudu hukuncin su da zulqa'ada da zulhijja da kuma abin nan Muharram da Rajab Malin ya ce wanda yake cewa ya ƙulu huwa makhsusun laha mukhassisun laha ma'ana ya keɓe ta ina fata an fice kidan ma'ana in an ce faqtulu ku yaƙe su to ma'ana banda ashhurul hurum sai shi taksisin wannan faqtul mushrikina da fala tadrimu minha arba'atun hurum banda watanni guda hudu kenan sai shi taksisi wa zahir malin ce abinda az-zahiri anna sahiha kaunuha mansukha shine cewa waɗannan ayoyin an shafe hukuncin su an gane ko kama ya dullu alaihi fi'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuna wannan yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi fi hisari thaqifin da yayi yaki banu thaqif fi ash-shahr al-harami a cikin wata mai alfarma alladhi huwa dhul-qa'da wanda yake watan dhul-qa'da na kama sabata fi sahihain kama yadda tabbata a cikin sahihain sahih al-bukhari da wato sahih muslim an gane ko To, amma mai tahqiqin littafi da ya zo ce lam yusni da fi sahihani tarihi al-ghazwa. A cikin sahihul Bukhari da Muslim ba a kawo ba lokacin da an kai waɗannan yakukkuka. Ina fata an fahimce ni. Yace amma dai abin da yake a cikin shi wa zakara hal Bukhari fi sahihi ta'liqan. Bukhari ya faɗi cewa an yi wannan yaki ta'liqi ne yayi, ma'ana ba hadisi ya kawo ba. Babu ghazwati Ta'if fi Shawwal. babi wanda ke nuna yaƙi na ta'if da an kai garin ta'if fi shawwal a cikin shawwal sanata 80 kenan shekara ta takwas qalahu Musa ibn Uqba Musa ibn Uqbai yace wa akhraja Muslim shi kuma Muslim ya fitar a hadisi na 1059 khabara muhasaratu Ta'if labarin an kewaye Ta'if an gane ko 40 yawmin kwana 40 an Anas bin Malik radiyallahu an daga Anas bin Malik shi kuma sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan sai zamanto ga abin da shi malam yayi amfani da shi kenan dangantawa cewa a watanni kaza ne ashurul hurum ba a danganta ba amma ana iya fahimta shi daga cikin nassoshin da malamai suka kawo kaga aiki na masu tahqiqi kenan abi diddigin magana to malam yake cewa to fi hisal thaqif fi shahr al haram alladhi huwa dhul qa'da dhul qa'da malam ya kawo to shi kuma nan cikin sahih muslim cikin sahih bukhari fi shawwal an ka kawo to daga shawwal sai zulqa'da kenan tana yiwa waɗanda sun ka ce shawwal to ai shawwal ba shine zulqa'da ba to amma da yake an ce 40 yauman kenan cikin shawwal za a fara sai zulqa'da ya shigo ciki ina fata ana fahimta tunda kwana 40 ne shi ko shawwal bayin kwana 40 kenan ko da farkon shawwal aka fara ai sai zulqa'da ya shigo ciki ina fata an fahimta dan wani zai iya cewa akwai kuskure anan malam yace kama sabata fi sahihaini annahu kharaja ila hawazin fi shawwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga hawazin a cikin wato shawwal a wannan shine ya kawo kenan cewa cikin shawwal wagga khuruji zuwa ga hawazin amma cewa abin nan zulqa'da fi fi hisar thaqifin shi wannan ba shine an kai ta'aliki kan shi ba ta haka sai mu yi hattara shi yasa malam ya kawo shi nan a cikin sirratu sawanin shawwal shi ma a cikin shawwal kenan Imam al-Bukhari ya kawo shi ta'liqi amma kuma shi Imam Muslim ya kawo hisar da aka yi mata'if amma bai kawo shi a cikin shawwal ba amma shi hisaru thaqif fi ash-shahr al-haram alladhi huwa dhul-qa'da kama sabata fi sahihaini wannan shi malam bai ta'liqi akan shi ba yace to falan ma kasarahum lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karya su an gane ko nan karyawa ba wai a kama mutum a karya hannunsa ba ko abin da ya kama da haka ana nufin lokacin da dai aka kai inda an karya karfin su kenan an ci nasara akan su sun kasa wastafa'a amwalahum ya karbi dukiyar su istifa'a kamar daga alfai'una kina an karbe ta kasarhum na an ci su da yaki kenan wastafa'a amwalahum ya maido dukiyar su ma'ana ya kwace ta ya karbe ta wa raja'a falluhum an gane ko raja'a wato ya dawo falluhum asalin alfallu shine karya abu kenan karfin su waɗanda suka yi saura suka koma da ya saurar in an ce in an karya abu dan abin da ya saura raja'a ya koma falluhum sauran yan jama'a su shine falluhum laja'u ila ta'if sai suka kuma zuwa ga ta'if fa amada ila ta'if sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci ta'if fa hasarahum sai kiwaye su 40 yawmin kwana 40 wansarafa ya koma walam yaftaha bai bude ta'if kin ba فثبت أنه سيتبت cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hasara fi shahr al-haram ya kiwo Yesu ya samu su takunkumi a cikin wata mai alfarma wa hadha al-qawl malin yace wannan magana huwa al-mashhur inda al-ulama shine abin da ya shahara a wajen malamai kina sai zaman to kinan daga yanzu duk watanni guda goma sha biyu in an dauki wannan ra'ayi babu watan da ba za a yaki a cikin sa ba na fata an fahimci ni kuma yaki wanda ake nufi wanda musulmi za su iya kai hari domin idan aka kawo mun hari babu ma can a tsaya jiran wani abu in dai aka kawo mun hari dole na mu kare kanmu gurgurdon ikon da Allah ya bamu malam yace to wa alaihi akan wannan magana fa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala faqtulul mushrikina ku yaki mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su nasikhun ya shafe hukuncin li qaulihi da fadar Allah minha arba'atun hurum akwai watanni hudu waɗanda wato an abin nan nasu an masu alfarma to nan da an kace min arba'atun hurum ai labari aka bayar to shi kuma labari ba a shafe shi a'a da an kace fala tazlimu fihinna anfusukum sai man tuna ake nufin kada ku zalunta kenan yaki ma zai shigowa daga ciki dan mu fahimci abin ko kuma anan labarin da an kace min arba'atun hurum akwai watanni hudu masu alfarma ma'ana ku kiyaye su sai zaman to ma'ana jumla aka shafe amma ba ita labarin aka shahi ba wa qawluhu wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala لا تحلوا شعائر الله كنا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام يا كون أنك إيماني كركوا حالتا واتو شعائر الله أبو بوانا إبادة وأن سكي سنانون علامة الدين الله ولا الشهر الحرام da kuma wato wata mai alfarma watanni masu alfarma ko wata mai alfarma nan suratul ma'ida da an ce wata mai alfarma ana nufin watan da suka zo su yaki a cikin sa kenan wata ɗaya ko kuma ash-shahr al-haram nan watanni masu alfarma dan saboda aljinsiya ce wato sai da manto jinsin watanni ake nufi masu alfarma wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ash-shahrul haram bi shahril haram wata mai alfarma ana fuskanta shi ne da wata mai alfarma ma'ana idan suka kawo muku hari a cikin wata mai alfarma kako ce a'a mu an hana mu da yaki a ku tashi ku kare kanku aya ta 194 a cikin suratul baqara wal mansukhu min hadhihi wa min qawlihi abin wanda an ka shafe shine min hadhihi daga wannan wa min qawlihi kuma daga fadar Allah arba'atun hurum huwa tahrimu shahri fil ula والأشهر في الثانية فقط دون ما تظنه الخبر قاشنا مالا يا كوش كنا دا أنك كاو دا أنك تي تحريم الشهر دا أنك تي أنهرم الشهر نا الشهر دا أنك تي لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ko mu ce wata ɗaya ake nufi ko ko mun ce al ahadiya ce wata ɗaya watan da suka so su yaki a cikin shi ko kuma watan da ayat ta sauka take magana a kansa in watan alfarmani amma an ce ash-shahr ana nufin jinsul al-ashhur kiran watanni ake nufi تو أما تحريم الشهر في الأولى والأشهر في الثانية فقط كوكما أن شافي وتني تندنا أنت سو وتنين da an kace minha arba'atun hurum fi thaniyati faqat duna ma tadamanahu min al-khabari banda labarin da sun ka kawo kenan sai zamanto li anna al-khabara la yajuzu nasxuhu shar'an domin shi labari ba a shafe shi a shari'a kenan sai zamanto kamar yadda bayani ya gabata cewa abinda ake nufi abinda ma'anar ayat ta kumsa na umurni a ba waɗannan watanni abin nan kada a yaki a cikin su shine hukuncin an ka shafe wanda an ka fahimta daga ciki ba wai shi labarin ba domin labari ba a shafe shi to wannan shine abinda malam ya kawo to amma abinda ya kamata na dan ƙara a nan shine cewa wannan ra'ayi da malam ya kawo ba shine ra'ayinsa na ƙarshe ba ra'ayin malam na ƙarshe shine cewa wato waɗannan waɗannan watanni alfarmasu tana nan waɗannan watanni alfarmasu tana nan to kaga wannan yana daga cikin abin da nake jan hankalin ɗalibai ƴan uwana mu yi hattara yana yawa malami ya faɗi wata magana amma ya tashi kan wannan magana yana nuna ayi daban to kai ko baka sani ba sai ka je ka ce malam wani ya ce alhali idan binciken ka ne yayi karamci to ya kamata in ka ji an ce kuma yana da wata magana ka bincika ka je amma kada kai ma malami hukunci da abin da ya faɗa na farko akwai magana ta ƙarshe domin ko a rayuwar mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bil khawatim ƙarshe ne ake kallo ba wai farko ba ko tsakiya sai ƙarshe yayi kyau Allah ya kyauta ta ƙarshen mu dan haka dai anan malam ya tashi akan wannan ra'ayi da ya kawo anan sai ya zamanto malam a cikin sauran littattafansa ya nuna cewa waɗannan watanni alfarmar su tana nan yace kuma abin da yasa ya tashi akan wannan ra'ayi saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatahu makka sai da ya musu magana fi fi baladikum hadha fi abin nan yace musu ayyu shahrun hadha wani wata ne sai da sun kaso su faɗe shi ba da sunan shi ba sai sun ka faɗa yace musu to wannan wata haramun ne fi baladihim hadha abin nan sai ya nuna cewa makka da waɗannan watanni alfarmasu ta dawo dama Allah ya halatta mishi ne wani ɗan lokaci sannan kuma Allah ya maida alfarmasu irin yadda take to kaga malamai masu tsoron Allah waɗanda suna iya faɗar magana ya ce ya yi faɗi wannan magana cewa waɗannan watanni an shafe su ya yi ƙoƙarin kawo dalilai ya ce ya jima akan wannan ya ce amma daga baya nuna mai kuskure na kuma ya dawo akan wannan to ƙaƙa ne gare mu don ka haɗe mas'ala malami ne wanda ba a buƙatar a wannan zamanin a ce waye shi amma da yake ya ga kuskure sai ya dawo akan shi har ma ɗaya daga cikin ɗalibansa Atiyya Salim yake cewa wata rana daga cikin tawadu'in malam da yake gani wata rana yana haramin Makka yana bada karatu aka yi zancen zakata mata idan suna da abin da ya kai zakka misali zinariya wadda take ta kawace shi ana fidda mata zakka ko ba a fidda mata zakka wadda ba ta abin da bace sayarwa to malam da ya zo akwai magana ta hadisi wanda wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata tana aure da wasu mundaye yace ce mata kina bada zakka ta ce ba ba ni bada zakka su yace to ai wannan ya ishe ki daga wuta kenan ya kamata a ce abin nan ne tsoratarwa kenan yana nuna cewa in ba a bada zakka ko duk abin da an kace shari'a ta tsoratar akan shi mutum zai shiga wuta ya zanka ba'ira kenan rashin bada zakka su sai ya zamanto yana da matsala to kun ga abin da malam ya kawo kenan ya kawo wannan hadisi to kenan mace idan tana da misali dinariya ta kai gram kamar 85 tunda shine ake fitar ma zakka gram 85 sai ta fitar musu da zakka ba matsala idan ya kai ƙasa ga kuma 85 shikenan gram 85 kenan ba su da zakka sai ta ci gaba da fitar da zakka in kuma cikin kuɗi take fitarwa kenan duk shekara sai ta fitar musu da zakka tunda suna da matsayin gram 85 to ba wannan ba sai ita wannan mata take cewa to cikin wannan hadisi ita na iskali ya aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya tambaye mata bayanin hukuncin halaccin saka wannan abu cewa ya halatta ko bai halatta ba kawai sai mata zancen zakka ya kamata kenan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitar da zakka yafi muhimmanci a gare shi bisa ga saka shi sai bala yace to gaskiya wannan magana ta wannan mata tana da muhimmanci yace insha Allah ta'ala in sa a saki buga littafin zai ce masu buga littafin su saka wannan ta'alikin akan cewa misali ba a yi mata zancen fitar da kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai mata zancen halaccin sakawa ba sai mata zancen zakka abin da ya kamata kamar a fahimta cewa dama cewa tana fitar da zakka kenan da ba halat bane da ba zai ma zancen fitar da zakka din ba sai ya zancen ma haramun ne ta saka su kenan wannan shine abin da farko ya fara ce to amma da yake abu ne wanda yake sananne za a fahimce shi to shi yasa ba a yi wannan zancen ba to kaga mace ce mai tambaya ta yi ma malam tambihi ya karba kuma babban malami na duniya Sheikh Nasiruddin Albani da hadisai da dama wanda da wani lokaci ya inganta su taraja'at Sheikh Nasiruddin Albani daga baya ya bincike ya gano shi da kanshi yake cewa bai dace ma mutum ya wallafa littafi bai yi shekara da shekaru ana buga littafin bai sake duba shi ba domin ilimi abu ne da yake bada bukatar jumut a daskare wuri daya za ka iya ci faɗar wata magana kai kuskure ka dawo wani ɗalibin ilimi da littafi ya kawo akhtashi al-albani guda goma ya fitar da wurin kurakurai duk da ke irin wannan ba abu ne wanda mutum zai rinka yi dan saboda ya fitar da kurakuran malamai da a gane shi malami ne wani ne yake ganin kamar albani yana da wasu kurakurai ya fitar da guda goma an ce shekh nasiruddin albani da ya ɗauka ya duba ya duba ya ce to lalle gaskiya guda uku ya yarda kurakuran shi ne amma guda bakwai din gaskiya har yanzu bai daba yana da sha sai an tattauna to kaga wannan kenan taraju'u na albani ya kamata ashe ka nemi littafin albani kaga wani littafi ne misali yayi kafin wannan domin ka duba hukuncin da ya mahadisai wanda abinda zaka fahimta kenan anan misali ya inganta shi a hukunci na farko daga baya ya dawo ya za'afa shi kenan da hukuncin sa na karshe shi za a yi masa hukuncin shi albani wannan ya kamata mu fahimta da kyau to kaga manya-manyan malamai suna taraju'i amma kuma mu ɗalibai abin sai a hankali abu na biyu wanda nake son in ce kamar game da wannan mas'ala wanda yake nuna ashe ijtihadi yana shiga cikin ilimin mi ijtihadi yana shiga cikin ilimin hadisi kaga ashe malami yayi ijtihadi ya ce hadisi sahihi ne daga baya kuma ya bayyana gare shi da'ifi ne ko ya ce da'ifi ne daga baya ya bayyana gare shi sahihi ne ashe wanda yake nuna cewa ilimin hadisi akwai ijtihadi cikin sa hadisin duk ba a yi ittifaki kan ingancin shi ba ko an kai ittifaki kan da'fikin shi kenan akwai wurin da za a yi ijtihadi da haka yana da kyau ƴan uwa ɗalibai mu fahimci irin waɗannan mas'aloli kuma ba abin zargi bane kowa yana yin kuskure a cikin mas'aloli na ilimi me matsala dan kaga kuskuren ka sai dai kada mutum ya mai da kurakuran malamai da su ne yake son ya nemi suna ko ya abin nan tunda waɗansu za su je ne ba su rubuta ko su kira mutum ko su tattauna da shi har a duba a gani shin su ne ba su fahimta ba ko ko malami ne ya yi kuskure duka waɗannan abubuwan yanzu ba bin su aka yi ba illa dai wuta ta ɗaya aka ta saki wanda kuma wannan ba wani usulubi bane wanda yake abin nan. to gashi nan ma sun kawo malin ya inda ya taraju'i gashi nan ma sun kawo shi shi kanshi wanda ya wannan littafin ya nuna cewa wanda ya tahqiqa wannan littafi Sheikh ɗalibin malam Atiya Salim a cikin Adwa'ul Bayan ya kawo wannan kuma ruju'uhi malin yayi dawo daga ka wannan a'lana ruju'ahu an alqawli fil ashhur bi annaha mansukha malin yayi ilani ya ce ya dawo daga wannan ra'ayi gashi ma ɗalibin sa ya kawo ina fata an fahimce ni to kaga malam ya faɗi wannan kuma ga ɗalibinsa ya tabbatar da wannan don haka wannan magana ita ce ta ƙarshe za a danganta ba mallam ba dole ba sai ka karɓi ra'ayin malam amma dai ka san ga abu na ƙarshe wanda malam ya tafi a kansa wannan game da wannan mas'ala ɗin kenan to sai abin da ya shafi abubuwan da muke zan dan karawa game da aya a nan idan muka duba da aka ce fa idan salahal ashhurul hurum faqtulul mushrikina ko yaqi mushrikai to na al idan ta zamanto ahdiya ce kamar waɗansu mushrikai ne wanda suke sanannu to sai shi zamanto nan an san su ba a taksisin ta amma alwaga in ta zamanto jinsiya ce ma'ana dukkan mushrikai ake nufi jinsul mushrikina to sai an yi taksisin ta da ahlul kitabi domin su ahlul kitabi mushrikai ne amma su ba yakar su ake farawa ba sai an nemi su ba da jizya in ba su ba da jizya ba sannan a yake su qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ashe sai sun bada jizya sannan kuma a yake su kuma ahlul kitabi qur'ani ya ce mushrikai ne duk da yake yana kiransu ahlul kitab amma wani lokacin yana nuna cewa mushrikai ne dan Allah ya ce wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون كاتي قرآن ينتسو مشركين to don haka kinan nan kaga tasirin lugha in an ɗauki al'ahadiyya kinan an san mushrikan da ake nufi ahlul kitabi su ba in an ɗauke ta jinsiya kuma sai an yi taksisin wato waɗannan daga cikin mushrikan da za a yaƙa ba sai an yaƙi su ba sai jizya ake fara karɓa gare su don haka fahimtar lugha da kuma usul yana taimaka ma mutum wajen sanin inda aka dosa a cikin fassarori da kuma fitar da hukumce-hukumce Allah ya ganar da mu to mas'alar mu ta gaba za mu dawo ne cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajibatuha domin shi ya kawo aya wadda take akan jerin ayoyin alqur'ani a mas'ala ta 377 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa innaka su aymanahum idan suka warware alƙawuran su su kafirai domin nakasa yana ɗauka abin da ake gani ko kuma abin da ba a gani ana cewa nakasa al-ahda ko kuma nakasa al-habla ina fata an fahimce ni wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafan kaga nan sai ba a ce naqdan ba an kaga aka ta'kidi na naqadat ghazlaha wa innaka su aymanahum idan suka warware rantsuwarsu ko alƙawullansu min ba'di ahdihim bayan alƙawarin da suka yi da ku wa ta'anu fi dinikum eh rantsuwarsu suna yawa su rantsi da abin da suka yi imani da shi su kafirai kenan ko kuma su hada da Allah da wani kenan su yi rantsuwa biyu kenan da kace a ce aymanahum nan ana nufin dole ba rantsuwa ba tunda su ba sa rantsuwa da Allah a sun yi imani da Allah shine mahalicci amma suna hada da wani والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم إن سنك وروري القول لنسو باين سن ko suka warware rantsuwarsu tun da rantsuwar wani lokaci tana tare da alkawali min ba'di ahdihim bayan sun kulla alkawali da ku wa ta'anu fi dinikum suka yi suka a cikin addinin ku fa qatilu a'immatal kufri ko yaki shugabannin nan kafirai ko kafirci malam yace to kenan in anka ce kaifa kenan sai zamanto khassal amra bil qital sai ka hada shi da kaifa kenan kaifa khassal amra bil qital ko ka kaddara kaifa kaifa khassal amra bil qital ya akai Allah ya kebanci yaƙi da kafirai bai a immatul kufri da shugabannin nan kafirci ma annan naktha wa ta'an tare da cewa an nakth warware alƙawali wa ta'ani da suka laisa makhsusan bihim ba su kaɗai bane bal huwa musnadun ila jami'il mushrikin bayan ko an danganta shi zuwa kafirai dukkan mushrikai domin an ce wa innaka su to ya za a ce shugabannin nan su ɗaya za a yaƙa malam ya ce kulna za mu ce almuradu bi a'immatul kufri abinda ake nufi da shugabannin kafirci limaman kafirci Allah ka da tsari da wannan limanci ru'usul mushrikina wato jagororin mushrikai daga ar-ra'suna shine kai tunda dan adam baya tafiya sai yana da kai to kina an ce ra'sul amri abin da yake shine gimshikin al'amari ko ru'usul mushrikina nan ba ana nufin kawunan su ba a ana nufin jagororin su ru'usul mushrikina wa qadatuhum da jagororin su ga sunan masu fada aji wakila waɗan suka ce a'a kuffaru makka ake nufi mutanen makka domin makka ita ce capital kuma a wannan lokaci ita ce manya manyan jagororin kafirci suke a cikin ta li'annahum kanu qudwata jami'il arab domin makka ta kasance ita ce abin koyi ga sauran ga dukkan larabawa fil kufri a cikin kafirci faka annan naksa kamar dai warwarewa wa ta'ana da suka lam yujad illa minhum kamar ba a same shi ba a same su ba guda biyu sai daga gare su kamar dai su kadai ne suke yi lamma kanu humul aslu fihi lokacin da sun kasance su ne humul asla fihi su ne asali ga wannan kafircin falidhalika khassahum bizikr shi yasa Allah ya kebance jagororin mushrikai ko kuma a wani kauli Allah ya kebance wato su garin Makka saboda su ne gaba to wannan shine abinda malam ya kawo a karkashin wannan aya amma akwai abubuwa da muke zan karawa wani lokaci shine cewa anan akwai wata mas'ala nan sharadi an ka kawo amma sai an kai ta'alikin shi da abubuwa guda biyu domin Allah ya ce wa innaka su aymanahum in suka warware alkawarinsu, wa ta'anu fi dinikum suka yi suka a cikin addininku, to faƙatilu ku yaƙe su. Shin waɗannan ababen guda biyu in an samu guda za a yaƙe su, ko ko biɗin sai sun haɗu sannan za a yaƙe su. Domin idan muka ce sai biyu sun haɗu, kenan ko sun warware alkawari idan ba su yi suka cikin addini ba ba za mu yaƙe su ba ko sun yi suka cikin addini idan ba su warware alkawari ba ba za mu yaƙe su ba amma nan idan mun ka kalla za ka ga cewa warware alkawali ɗai zai iya samu mu yaƙe su tunda ba mu alkawali tsakanin mu da su sannan suka a cikin addini idan muna da ƙarfin yaƙar su za mu yaƙe su kenan sai zamanto wani bi abinda an kai ta'aliki da sharɗi wani lokacin yana nufin sai sharuɗa biyu sun cika wani lokacin yana nufin mi yana nufin sharɗi guda ma in ya cika domin za ka fahimta wannan da wannan aya kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atawu zakata suka bada zakka fa khallu sabilahum to ku bar su da hanyar su ku ba su lafiya a to yanzu idan tabu sun ka tuba amma ba su tsaye da sallah ba su bada zakka ba za mu yaƙe su ko ba za mu yaƙe su ba ko kuma misali sun tuba sun tsaye da sallah amma ba su bada zakka ba ko kuma sun bada zakka sun tuba amma ba sa sallah to kaga wannan wani lokacin sai ka iske Qur'ani ya faɗa dukkan abubuwan wani lokacin kowanne daga cikin su ba su yi ba to shikenan sun fitar da sharadi kaga fa in tabu suka tuba dole ana buƙatar su tuba in ba su tuba za a yake su wa aqamu salata suka tsaye da sallah ko da sun ce sun shiga musulunci ba sa sallah dole a yake su wa atawu zakata suka bada zakka ko da suna sallah sun yi tauhidi ba sa ba da zakka za a yaƙe su ba za a bar su ba dalili kuma me yasa za a yaƙe su saboda sayyidina Umar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da suka samu sabari da shi sayyidina Abubakar yake cewa wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati waz zakka zan yaƙi wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka to waɗansu daga cikin masu suka sai sayyidina Abubakar yana son mulki ne bayan mutane sun yi ridda waɗanda aka yaƙa a lokacin ridda ka karanta littafi na استاذ الدكتور احمد الغامدي بروفيسور انا اكيد ديكي جامعه ام القرى الضوابط alfiqhiyya na abin da na tattaunawa da ya kawo kuma yana da littattafai musamman masu muhimmanci a cikin ilimin aƙida da attashayyu da kuma alhiwarul hadi ma ad-doktor al-qaswini da sauransu to ana abin da ake son mutane su fahimta cewa waɗanda sayyidina abubakar radiyallahu anhu yayyaka ba wai don saboda son mulki bane ko kodan dukiya akwai waɗanda ya yaƙe saboda sun yi riddani sun ce su ba sa musulunci wani sha'ir yake cewa a ta'ana rasulallahi ma kana bainana fa ya la ibadillahi ma li abi bakrin a yurisuna bakran idza mata ba'dahu wa tilka la amrullahi qasimatu dhahar yace kai a ta'ana rasulallahi mun yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ma kana bainana mutuka yana tare da mu tun lokacin duk lokacin da yake tare da mu amma fa ya la ibadillahi ya ku mutane ma li abi bakrin abubakar uban budurwa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna uban budurwa Aisha ma li abi bakrin mi gare shi ma'ana wai waye shi kenan duniya kana ganin yadda ake gaya ma annabawa waye su ana gaya ma sahabbai waye su to kai dan kana malami mai da wani an ce waye kai mi za ta ci gare ka yace a yuri suna bakran idza bata ba'dahu to shi yanzu abubakar kenan yanzu in ya mutu yarsa budurwa ita ce za ta zagorance mu wa tilka la'amrullahi qasimatu dhahar yace wannan babban musiba ce mai karya gadon baya qasimatu dhahar da sadulli qasima to kaga wasu sun yi riddani wasu kuma suka kibada zakka to kaga sai su ce wai yana son yakar su ne saboda a'a waɗansu kafirta ne suka yi wasu kuma ba su ba da zakka ba mutane ne waɗanda suke da halaye daban-daban shi yasa ya yake su ba don saboda neman mulki ba ko abin da ya kama da haka kuma wannan lokacin idan aka bar mutane suka yi ta ridda wasu na cewa su annabawa ne irin su musaila ba aka bar su haka kawai a kenan addinin ma zai rubuce gaba ɗaya ina fata ana fahimta ta to don haka yana da kyau mutane su fahimci mas'ala da fa'inta da kuma irin maganganun malamai kafin ka je kai magana kan wato abin da yake mas'ala ɗaya ce domin mas'aloli na ilimi mas'aloli wanda suna buƙatar sai an tantance su an san inda suka dosa sannan a je a fitar da hukunci amma ba wai kawai ba haka mutum bai fahimci mas'ala da kyau ba sai ya dawo ya zo ya yi magana daga baya kuma makiya su zo su waiwayo ana tattaunawa ya kasa sanin ina ne zai dosa. To, don haka dai kenan a takaice kaga wani lokaci sharaɗin ya zo da abu uku, wani lokacin ko guda aka rasa dukkan su. Akwai lokacin da zai zuwa kuma yana buƙatar biyu, kenan siyaki da fahimta shine zai bambanta su. Daga nan zaka gane cewa misali kuma wannan aya akwai ƴan uwarta a cikin suratul Tauba fa in tabu aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Fa in tabu idan suka tuba. Kaga ga aya ta farko ta ce fa khallu sabilahum. Ta biyu wadda za ta zo bayan ta a cikin tilawa ta karatu alqur'ani a cikin suratul Tauba ga alarma mai harda alqur'ani fa ikhwanukum fid din. Kaga fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salata suka tsaya da sallah wa atu zakata su ba da zakka fa ikhwanukum fi din yan uku ne na addini kaga kenan to idan bu su tsuba ba bu su yi sallah ba bu su ba da zakka ba kenan ba yan uku bane na addini to kaga anan wanda bai tuwo shi musulunci ai ba dan wani na addini ba kafiri ne wa aqamu salata kuma basu da sallah ba shi yasa sun kace wanda baya sallah kafiri ne kwata kwata wasu kace a in yara da wajibcin ta bai yi ba to wannan kasala ce kowanne kuma malamai sun yi bayani kansa to amma dai ko da an ce dai wanda ya dina sallah za a babbaka shi cikin wutar jahannama sannan a kai shi aljanna malam yini guda a wutar jahannama fa shekara dubu ne wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun ko da an dauki wannan sannan kuma ko da an dauki wannan fa wutar jahannama ta ribanya wuta ta nan zafin wutar duniya haso 70 to ina mutum kwana ɗaya ma an kaddara mutum bali an kaddara mishi shekara goma kafin a fitar da shi ka dauka makanka wannan wannan wannan kasada ko ku mutum an ce kafin ne gaba ɗaya da wuma wutar jahannama To, da haka dai tariku sala malamai suka yi sabani. Wasu suka ce to ai an ce fa in tabu wa qamu salata, sai in sun tsaye da sallah wa atu zakatu kuma da zakafa ikhwanukum fid din. Da haka wanda bai sallah ba dan ummin addini. Hadisi kuma zai ce bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salah tsakani ar-rajul mutun wa bainar shirki wal kufri da shirka da kafirci tarku salati ya bar sallah. Baina tadullu ala al-bainuna inji Sheikh Ibn Uthaymeen ta nuna tsakanin shi da shi akwai bambanci. Da haka ba zai karbi ijtihadin kowa ba yace shi abin da fahimta kawai da baya sallah kafiri ne. Da sauran malamai suka tafi akan wannan. wadda sun ce tunan alkufur kuma a larabci wani lokaci a kuma shari'a ko cikin qur'ani an kace alkufur wani lokaci ana nufin mutum ya bar musulunci wal kafiruna hum zalimun an gane ko sannan kuma an kace kafirai za su dawoma a cikin wuta wani lokaci kuma a ce alkufur ana nufin kafirci irin na butulci da bani isra'ila Allah ya ce wa zallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna was salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun kaga nan an nuna cewa zaluncin da suke yi ba kowa suka zalunta ba sai kawunan su nan ba wannan irin wanga na kafirai ake nuba wal kafiruna hum zalimun nan kamar na butulci ne kenan sai zamanto lokaci kalma ta kafirci ba tana nufin an fita daga cikin musulunci ba butulci take nufi ko cikin alqur'ani fir'aun ya ce ma annabi Musa qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min kafirin ka aikata aika aikar da ka aikata kai kana daga cikin kafirai nan ba yana nufin annabi Musa kafiri bane don shi fir'aun shine kafirin ake son shiga musulunci amma yana nufin kana cikin butulu waɗanda mun yi maka ni'ima ka butulce mana ni'imar mu ina fata an fahimta to kaga nan shi yasa wadansu suka kafirtar da wanda baya sallah to wa ata wuz zakata kuma suka bada zakka kaga kenan idan ba su shiga musulunci ba ba ƴan uwanmu bane idan ba sa sallah akwai sabani idan mutum ya yi nuna sallah ba wajibi bace ko da yana yin ta ai kafiri ne in kuma yace baya yi kuma ba wajibi bace to kaga kafircin shi ya karu sannan kuma idan yace ya yarda da ita wajibi ce amma baya yi saboda kasala ko ko sauki to nan wadansu malamai suka ce a bashi kwana uku suka ce a bashi kwana uku in bai ba a kashe shi eh a kashe shi an gwamnatin musulunci in musulmi ne ke da karfi abin nan in kuma musulmi ba su da karfi gwamnatocin suna da rauni ma ba zai yi musu hukunci kamar abin da kafirai suke so a yanzu su kare duk mutumin da yayi ya kafirta ko ya ridda ko ya ci mutuncin addini yanzu shine aikin da ake fama da shi a kuma sa waɗansu tsageru daga cikin masu ganin su yan siyasa ne ko kuma tsageru daga cikin yan kare hakkin dan adam da waye kungiyoyin kaza waɗanda suke zakwa suna yakar musulunci a fakaici wanda duk yan mai da wannan hanyar cin abinci kuma sai yana yakar musulunci wala ya hatara to anan kuma sai ce wa aqamu salatu fa tsaida sallah to kaga idan ya kwana nan uku bai yi ba suka ce za a zo da shi a cikin da shi sai yayi in bai ba a kashe shi ce sai aka ce to an yi sabani za a kashe shi ne a matsayin yana musulmi an yi mai haddi ko ko za a kashe shi a matsayin yayi ridda shekul islam ibnu taymiya ce kai shi ga magana bai gane ta ba a ce mutun ya san sallah wajibi ce ya ki a zo da shi za a kashe shi kuma ya ce ba zai yi ba kuma a ce wai an kashe shi a matsayin haddi wai ba ridda ta yi ba ya ce to me zai sa ya kai kai ne ga mutuwa alhali ya tashi ya sallah shine mafi sauki gare shi ce yana ganin duk wanda an ka an ka zo da takobi an ka ce za a kashe kuma ya san za a kashe shi ya kin sallah ce shi wala bai dauke shi musulmi ba duk da yake mas'ala ce iftiradiyya dai kamar malamai suna kawo ta to kaga dai a takaice nan dan mu gane cewa ashe sharadi in ya zo wani lokaci wa in guda biyu din ko guda uku din wani lokacin ko guda aka taka to za a bunga to wa atawu zakata suka bada zakka fa ikhwanukum fi dini kenan idan mutum bai bada zakka ai ba dan wani musulunci duk da ke ita zakka nan ba za a kafirtar da mutum ba in akwai gwamnati musulunci za a kwace ta ne gare shi wani lokacin ma a ribanya masa biyu a yi masa wato abinda ake kira at-ta'zir da kuma at-taghliz za idan ya kamata ya bada jika 100 ne a kwace jika 200 gare shi a kwata saboda ya kuma akan tafarki na daidai bada zakka dai waɗanda sai na abokar ya yaƙa akan su ba da zakka ba malamai suka ce to nan shi za a fahimce shi na cewa ba za a kafirtar da su ba yaƙe su ya yaƙe su ne a matsayin kafirai ba ya yaƙi waɗansu daga cikin su a matsayin kafirai saboda sun yi ridda waɗansu kuma saboda sun ƙi ba da zakka kuma za su sa addinin musulunci ya koma baya saboda za su hana su sa waɗansu musulmi su yi bore su hana kuma su taimaka abubuwan da ake samu na taimakon addini a daina samun shi sai aikin addini ya tsaya kuma Allah ne ce a sanya dukiya cikin aikin addini ba malamai ne suka faɗa ba ko annabawa wa anfiqu mimma razaqnakum ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum idan malamai suka ce a kawo dukiya wanda yake da dukiya kawo dukiya wanda yake da ilimi ya kawo ilimi wanda yake da ilimin kere-kere ya kera abin da zai taimaki musulmi wanda yake da karfin jiki ya kawo Allah ne ce ayi haka da haka kada wani ya ja da baya da ni'imar da Allah ya bashi ya ce kullum ana kaza ɗalibin ilimi kace malami kai kokari ka bada ilimin ka gurgurdon abin da Allah ya baka kana da ilimi kuma kana da dukiya to ka sa ilimin ka da dukiyarka kana da mulki kana da kuɗi kana da ilimi duk waɗannan ka sa su duk abin da Allah ya hore maka don ka kasa tsamanin aljanna abu ne mai sauki tsada gare ta silatullahi ghaliya inda an kace mutum ya bada danshi to kuma me saura ma bayan duk abin da ka mallaka ai bai kai babu abin da ya kai rayuwa tsada to a takaice dai yan uwa daga nan ne zamu fahimci wannan mas'ala din fa khallu fa ikhwanukum fi din shi yasa wadansu ko wanda bai bada zakka suke cewa za a kafirtar da shi amma nasoshi da ahwal suna nuna cewa in dai ba daidai bai ba bai kafirta ba wallahu ta'ala a'lam to wannan mas'ala ta farko kenan da muka muka kawo wajen karkashin sharati wa innaka su aymanahum sai abu na biyu a karkashin wannan aya wanda da shine kamata ina ganin mu wuce wa innaka su aymanahum min ba'da hadihim wa ta'anu fi dikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum ba su da alƙawali akwai qira'a la imana lahum ta imamu ibnu amir to ya za a cewa da ba su da imani da ba su da imani ina fata an fahimce ni wasu sun kace to nan ayman ba su da alƙawali la iman ba su da imani domin ma'ana imaninsu suna da imani amma imani ne wanda baya tsare alkawali don Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun da yawan su ba su yi imani da Allah ba ce suna shirka kenan sai to imanin nasu ba imani ne na hakika ba dan haka sai zamanto imanin su bai hana su warware alkawali to turawa aka ce haka da kafirai misali to ina gare mu musulmi wanda mu yanzu muna ake cewa muna da saba alkawali da yan Afirka da kasashen Laraba da musulmai kaga wannan ba ɗabi'a ce wanda ya kamata a ce musu fatu da ita ba innahum la aymana lahum ko la imana lahum a qira'ata ibnu amir an kore musu imani dama ba su da imanin illa imanin da suke iddia'in suna da imani imani na ƙarya wani lokacin sun san ma ba imani ne gare su ba da haka sai zaman to ya kamata ka fahimci wannan kira'a ta Ibn Amir kai suka zuwa gare ta ina fata an fahimta to sannan kuma wa ta'anu fi dinikum suka yi suka a cikin addinin ku Allah ya ce a yaƙe su to kenan kuma ya samu iko akan su cikin yaƙi ana iya kashe su ashe mai suka addini kashe shi ana iya yi ana iya kashe shi ana iya kashe shi idan kuma ana da ikon da za a kashe shi in babu ya gudu ya tafi can wajen makiya Allah sai a bar shi akwai ai inda duk ya je akwai Allah kuma Allah zai maganin duk wani mugu to wannan ya kamata mu fahimci wannan mas'ala din to kaga daga nan zaka gane hukuncin mai suka ga alkur'ani ko kuma mu dauki shi wannan mawdu'in yana da fadi kuma ana iya bincike da muhadarata da khutbobi akan shi da dama suka ga Allah subhanahu wataala suka game da alkur'ani suka wani ilimi daga cikin ilmukan alkur'ani ko ilmul qira'at ko ilmu ulumul qur'an ko ilmu usulut tafsir ko ilmu tajwid suka a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sawa'an yadda ake tace su ilmul mustalahul hadith ko suka game da shi hadisan koko wato abin da ya kama da haka suka game da sallah ko azumi ko zakka rukunin musulunci ko suka game da rukunin imani ko suka game da yaren larabci saboda kasancewa yana da alaka da addini ba don saboda wata mas'ala can daban ba suka zuwa ga wasu abubuwa na addini dubban mas'aloli za a fitarwa domin duk abin da ke da alaka da addini akwai masu yin suka zuwa gare shi kaga kana yin bincike da wanda ya nake fitar da mutum daga cikin musulunci da wanda kuma mutum yayi akan kuskure ko abin da ya kama da haka dan haka dai bincike ne mai yawa na dan bada makulli ga yan uwa na dalibai don saboda mu zage da mutse wajen bincike sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta ɗari uku da tamanin da saba'in da takwas a cikin littafin asilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala ya akai Allah yace wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah yahuda sun ce uzairu dan Allah ne wa qalatil nasara al masih ibn Allah kristoci kuma ko nasara sun ce masihu dan Allah ne an gane ko an qalat qalat domin al yahudu ismul jinsi ne jinsin yahuda ake nufi kenan nan an sami shi ta'un ba dan saboda yahuda mace bane jama'atul yahudu ake nufi da jama'atul nasara wa nahnu nas'alu al-yahud malace sai mu tambayi yahudawa wan nasara da nasara an zalika da wannan fa yunkirunahu sai ka iske suna cewa su basu faɗi haka ba wa yajhadunahu kuma suna musun haka qulna malam yace to in kana son amsa ta'ifatun min al-yahud wata jama'a ce daga cikin yahudawa ta faɗi wannan an gane ko wa ta'ifatun min nasara da kuma wata jama'a ce cikin nasaru domin mazhabobi mazhabobi ne daban-daban an gane ko su kir yahudawa mazhabobi ne daban-daban kuma suna yakar juna tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta su ma kristoci wato mazhabobi ne daban-daban kuma suna kafirta juna yan katolika katolik suna kafirtar da yan protestant protestant suna kafirtar da yan katolik sannan ga yan kok su ma suna kafirta waɗancan sauran ana ta kafirtar da juna su ma yahuda suna kafirtar da juna da haka in za a yakar musulunci ne suke haɗewa a wajen kiristoci Yahudawa ‘yan wuta ne domin suna cewa annabi Isa ɗan zina ne, ka ku ga duk wanda yake suka zuwa ga Allah su ai magana ta ƙare, wa yake maka da Yahudanci da Kiristanci duka ɗaya ne, amma in za a yaƙar Musulunci ne suke zuwa su haɗa kai, su kuma a wajen Yahudawa Kiristoci ‘yan wuta ne. Shi yasa Allah ce wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay kuma Allah ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd sannan kuma su kansu kiristocin suna yakar juna a fakaice kuma har yakar juna suna kakkashe juna idan ka ɗauki tarihin turai zaka ga yadda yan protestant da yan catholic suka yi mummunan yaƙi ko ma shekara 400-500 kaga yadda sun kashe juna daga baya ne suka dawo suka haɗa kai suka yaƙi musulmi tun wa cikin tarihin su kuma Allah ya faɗa wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukkiru bi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah yahuda su ma akwai kiyayya tsakankanin su wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah alqayna bainahum ay bain al-yahud can ko fa aghrayna bainahum al-adawata ai bainan nasara sai ka gane cewa na farkon tun da nasara aka fara magana fa aghraina kai mai har da alqur'ani na biyu kuma a cikin suratul ma'ida ne dai zancen yahudi ya zo shi kuma wa alqaina da wawun ne ba da fa'un ba can kuma fa aghraina ne mun hukka inji malamai kenan mun sanya wa alqaina nan mun jefa adawa tsakankanin su ashe akwai adawa qur'ani ya tabbatar da shi kuma gashi na suna kafirtar da juna amma in za su yakar musulmi ne suke haɗa kawunan su ya kamata musulmi su fahimci irin wannan dan haka dai malam yake cewa ta'ifatun min al-yahud wa ta'ifatun min nasara hum alladhina yaquluna dhalika la kulluhum ba dukkan su ba fal alif wal lam alif wal lam lil ahadi wanda take nuna ahad ne kamar wani abu ne wanda an san da shi an saba da shi la lil jinsi ba tana nufin jinsi ba ma'ana nan ba jinsin dukkan yahuda ake nufi ba jinsin dukkan nasaru ba kuma nan an ce yahudawa da nasaru ana nufin waɗanda sun kai i'tiqadin wannan aqidar ba wai jinsin ba yahudi ba domin ba yahudin da yake cikin musulunci dan uwanmu ne musulmi nasaran da yake musulmi dan uwanmu ne musulmi ba kansu Qur'ani yake magana ba shi yasa kada ka ce Qur'ani ya zagi Yahudawa jinsin Yahudawa ko a'a Allah baya zagin wani da jinsin shi ko ko da wanda ya haife shi ko kabila da fito ko garin da ya zo ko kuma yaren da yake magana shi wannan duk Allah halice su Allah baya kallon wannan Allah yana kallon aiki aqidarka Allah yana kallon mi ka faɗa Allah yana kallon mi ka aikata da shi ne ake hukunci in ana son a yi adalci duniya ta zauna lafiya a kalli abin da ka yi itikadi in mai kyau ne ko ba mai kyau bane a kalli magana da ka faɗa in mai kyau ce in ba mai kyau bace a kalli abin da ka aikata da za a yi wannan da duniya ta zauna lafiya kuma a lahira ma haka za ka yi Allah zai yi ahkamul hakimina aqidarka abin da ka faɗa abin da ka aikata shi ne Allah zai maka hukunci da shi ba ruwan Allah da kai kabilar da ka fito yaren da kake magana da shi kasar da ka fito zamanin da ka rayu a duniya ina ruwan Allah da wannan aikin ka mi ka aikata domin aikin shine ake kallo da kotunan duniya za su yi aiki da wannan da za mu yi aiki da wannan da mun huta amma abin da yasa duniya ta rikice gaba ɗai kowa ta kai ne ta shi kai sai ya abin da yake so to shine zai danganta ma kansa da mutanensa da waɗanda yake kauna da yan fabulin shi da waye nashi da waye nashi abin da ba so duk na shirin ya dora ma waɗancan su ma waɗancan sai su yi haka kasashen turai duk abin da suke so na alkhairi su jama kansu su turo mu da sharri shikenan babu adalci ya za a yi duniya ta zauna lafiya ba zai yiwuwa ba malam yace to lalil jinsi dan haka kada a ce an zage yahudawa mi suka faɗa wa qalatil yahud yadullahi maghlula ga abin da suka faɗa ma Allah shi yasa Allah ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu wannan jin qur'ani yafi Allah yafi karfin ya soki jinsin mutum dan shi ya halitta kenan kaman ma Allah ya soki kansa tunda shi yayi wane ba yahudi shi yayi wane kaza shi wane kaza in Allah ya soki wani yare wa ya halicce yaren shi ya halicce shi yace kuma yaren yana nuna shi ne ma Allah ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم دليلن da ke nuna akwai Allah sabanin harshen ku yarurrukan da kuke magana su nan ba harshe ake nufi duk da yake sabanin harshe ma dama Allah ya bambanta shi amma nan yare ake nufi duk da harshen ya bambanta ma'ana ko da zatin harshen ya bambanta yana nuna akwai Allah subhanahu wataala kuma yaren ma ya bambanta wa alwanikum da launin ku yake nuna akwai Allah wanda shi ya ga dama ya wane dogo gajere baki kaza kaza kaza amma aikinka abinda ka yi itikadi ka kudurta a cikin zuciyarka da maganar ka faɗa shine ake auna mizanin ka in ana son a ci nasara amma da zaran ba a yi aiki da wannan ba to babu da duniya za ta nuna lafiya kuma lahira za a je da su ne Allah zai hukunci don ba wanda ya sai Allah ya hukunci malam yace to wallamu lil ahdi la lil jinsi ba ta jinsi ba ce wadda take nuna jinsin yahudawa ake nufi ko jinsin nasaru gaba daya wala istighraqi ba wadda take istighraqi ba ta nutsarwa in an ce istighraqi shine ana nufin ta shiga cikin umumi daga aghraqa shay'u shine ya nutsar da abu abu in an ce ya nutse ba a ganin shi gaba daya ma'ana ta nutsar da su cikin ma'ana gaba daya malam yace au utliqa ismul kulli wa arad ismul au atlaqa ismal kulli wa arada al ba'd ko kuna Allah yana nufin jinsi amma ko da mun ɗauki cewa al ta jinsi ce ko istighraqi ma'ana ta umumi ce ko ta jinsi ce to an yi itlaqin kullu amma ana nufin ba'adu sashi ake nufi domin wani lokacin Qur'ani yana faɗar wannan kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa idh qalatil mala'ikatu lokacin da mala'ikatu mala'ika ta ce ya Maryamu ya ke Maryamu al mala'ikatu kuma yana nufin mala'iku yace wa inna ma qala laha jibril wahda kuma jibrilu ne kawai ya ce mata ko da mun ce jibrilu ya zo da wanda suka rake shi amma nan magana an ka ce qalatil malaikatu malaiku sun ce amma malaiki guda ne ake nufi jibrilu kuma qur'ani yana amfani da wannan uslubi zaka iske ya ce jama'a masu yawan lokacin mutum guda yake nufi qur'ani yana da amfani da wannan kakka ce babu shin qur'ani atlaqa al-juz'u wa uridu kufun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim suna sanya yatsun su a cikin kunnen su babu wani dan adam wanda zai iya dauka yatsan sa ya saka gaba ɗaya shige cikin kunne sai dai anamilahum kidan ya ce asabi'ahum yana nufin anamilahum sannan kuma Allah ya ce alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum waɗanda mutane suka ce da su mutane sun sun haɗe kai akan ku to nan ba dukkan mutane ake nufi ba domin mi domin Allah ce inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a kadiba cikin adwaul bayan Sheikh Muhammad Al-Amin Shankit yace wancanen ku inji malaman zauri kenan ash-shaytanu bai ce ash-shayatin ba yukhawwifu awliya'a ay yukhawwifukum awliya'a yana tsoratar da ku kaga ashe nan yace annasu amma yana nufin mutum daya to kaga Qur'ani da irin wannan usulubi kuma akwai ayoyin da suke da irin wannan akwai hadisan da suke da irin wannan an faɗi duka amma sashi ake nufi kai baka fahimci wannan ba ka zo ka ɗauki aya ko hadisi ka ba da fatawa kuma kana kiran mutane zuwa ga wannan yana da kyau ɗaliban ilimi mu fahimci ka'idodin ilimi don saboda mu yi da'awa da kyau mu karanta su da kyau don haka da wani lokaci ana cewa duka amma sashi ake nufi kenan in kuma ka fahimci haka ba za ka ba da ma'ana ba daidai ba wanda kuma yana daga cikin abin da yake afkar da mu cikin matsala kuma an ce sai an ba da dalilai ba wai kawai an ce sashi ake nufi ba a ce a'a duka an ka faɗa amma sashi ake nufi a karɓi maganar a a kalli dalilai in akwai dalilai sai a karɓa kaga ce inna ma zalikum bai ce inna ma ulaikum shayatin ba kaga wannan hujja ce wadda ko a alqur'ani zaka wato zaka iya fahimtar ta wannan shi ne ina ganin abin da ya kamata mu faɗa da mallan ya kawo kuma al lil ahadi da lil jinsi da lil istighraq sai ka koma cikin littattafan luga kaga bambancin su da littattafan usulul fiqh kadiba cikin mughni labib an kutubil a'arib libn hisham al ansari kaga al kaga ma'ana nawa take dauka in ka zo cikin al kaga ma'ana nawa ya kamata ka bata a ƙarshe kuma inda anka kawo abin nan shaidan da yace inni akhafullah a can cikin suratul anfal a ƙarƙashin mas'ala wadda anka ce da shaidan ya ce musu inni akhafullah wallahu shadidul iqab a ƙarƙashin mas'ala ta wato 368 a cikin suratul anfal da anka ce shaidan ne suke cewa shaidan ne ya zo musu a cikin sura ta dan adam domin shaitanul ins da shaitanul jinni akwai su suka ce shaitan ne ya kama da wani mutum da ake kira suraka ya ce musu zai taimake su kenan malaman sira suna kawo wannan dan kaka je sun ce a'a mutum ne ya zo musu suraka bin malik a'a shaitan ne ya zo cikin surata suraka bin malik kamar yadda malamai suka yi bayani su kansu mutanen makka ba su fahimci cewa ba wato shaitan ne ya zo musu sai wasu da waɗanda suka musulunta suka je a madina da suka saurari waɗannan ayoyin sai suka gane shaitan ne ya yaudare su ya zo musu cikin sura ta ɗan adam wallahu ta'ala a'lam anan zan dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh